نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقب الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فيا, فيا عباد الله إن مما تشاهده العالم اليوم النيران الحريق المشتعل في منطقة الممثلين الأمريكيين في لوس أنجلوس والتي سببت خسارات أموال هائلة وبيوت فاخرة والمباني الضخمة أن هذا الحادث يا عباد الله من الصعب فصله عن السياق السياسي الأمريكي فطالما كانت السياسات الأمريكية في شرق الأوسط منحزة بشكل صارخ لصالح الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مما تؤكده الأمريكية من الكيد والمن وال من الكيد والمنكرات ضد المسلمين وصالح عباد الله وحتى أمريكا أعطت ثلاثة فاصل ثمانية مليار دولار سنويا وفق اتفاقيات المساعدات العسكرية لعام 2016 في أحد في أحد الرئيس السابق وفي خدم هذه السياسات الجائرة أتت حرائق لمنطقة لوس أنجلوس لتظهر ضعف ضعف القوة البشرية أمام إرادة الله تبارك وتعالى فالتقارير تشير إلى أن الحرائق اشتعلت بفعل تراكم الحشائش التي نمت نتيجة أمطار كثيرة لتصبح وقودا يغذي النيران وذالت الرياح العاتية الأمر سواء الأمر سواء إذ بلغت سرعتها مستويات قياسية ويرجح أنها اشتعلت النيران عندما مرت بشرارة من خطوط الكهرباء وكأن هذه الرياح جاءت بأمر إلهي تحمل رسالة ربانية إلى من كان لهم نصيب الأوفى في إراقة دماء أهل غزة بدمعهم أ بدعمهم بآلة القتل والدمار فيا عباد الله إن الله تبارك وتعالى هو القوي وهو العزيز القادر على كل شيء وهو خالق كل شيء وملكه فهذه الحريقة التي اشتعلت في ولاية الكاليفورنيا في منطقة لوس أنجلوس بالتحديد إنما هي بسبب ما كسبت أيديهم كما قال ربنا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد وقال ربنا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فيا عباد الله إن مما يسبب البلايا والمصائب في البلاد الذنوب والمعاصي وخاصة شرك بالله وقال ربنا أولا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم ولا هم يذكرون وقال ربنا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤكب لحكمه وهو سريع الحساب فيا عباد الله فيا عباد الله إن هؤلاء الكفار لا يريدون للإسلام والمسلمين الخير لكن مع ذلك سوف يهزمون فأن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبقة بمرق به- في هذه السبقة بمرقنا فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته في فيوثقها رباطا فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ثم يسلط الله المسلمين عليهم أي على الكفار واليهود فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودية حتى إن اليهودية لا يختفئ تحت الشجرة أو الح- أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي هذا يهودي تحتي فقتله عباد الله تتجلى مع هذه الحادثة حقيقة ثابتة كشفتها هذه الحرائق وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحكامها والذين لا يرون إلى جانب المادي والذين لا يرون إلا جانب المادي حاكم للحياة قد تهاوت سردهم المادية فإنهم ليسوا بمناع عن قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته الغالبة على كل الأسباب المادية وأنه ما من طغيان إلا ويعقبه خزي وكما زادت الرياح من اشتعال النيران في لوس أنجلوس فاحذروا يا عباد الله على على المعاصي والذنوب وخاصة الشرك بالله تبارك وتعالى فهذه الأمور كلها وهذه الحرائق حرائق والبلايا ذلك كله مما كسبت أيديهم وما ذلك الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير وقد بينت بعض المصادر الإخبارية على أن في هنالك بعض بعض الأمصار بعض الأمصار الأمريكية يعانون بالأمطار الغزيرة الغارقة فيا سبحان الملك القدوس العزيز القوي فسبحان الله عما يشركون أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم آمنا في أوطاننا ألا صلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wala ahli baitihi wa ashabihi ajma'in bayan haka yan uwa lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ka cancanta sai Allah shi kadai yake wanda bashi da abokin tarayya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka kuma yi salati wato ka yi kuma ainihin wato yarda ka ƙara yarda da ainihin alayen gidansa da kuma sabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ba da haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala Allah zai ba shi mafita a duniya da kuma a lahira lalle yana daga cikin wato ababen da duniya ta saida take gani a waɗannan kwanaki shine wato kunnuwar gobara wacce ta ruru take ma kan tafiya a yankin ainihin wato 'yan wasan kwaikwayo da kuma 'yan fina-finai na kasar wato amerika wanda yake musamman a yankin los angeles a wato state din california wannan ya sabbaba asarori na dukiya mai yawan gaske da kuma rushewa da kuma konewar gidaje wanda suke gidaje na alfarma manya-manyan gidaje da kuma gininnuka wanda suke masu girma duka wannan ya faru ne sakamakon wato ainihin laifukan da suka aiwatar Allahu tabaraka wa ta'ala yana iya azabtarwa da kuma wato jarraba bayi sakamakon zunubi da sabo musamman kuma shirka wannan yanki wato yana daga cikin yankuna na ainihin kasar Amerika wanda ya shahara da ainihin harkoki na fina-finai da kuma 'yan jaridu da kuma 'yan wasan kwaikwayo a ƙasar wato amerika wanda ana ganin cewar suna daga cikin yankunan da suke gudanar da ainihin wato fina-finai na blue film da sauransu da ainihin fina-finai wanda ake cin mutuncin musulmi da kuma ainihin addinin musulunci din lalle wannan hatsari da ya faru ko yake kan faruwa a wannan yanki na wannan ƙasa ta amerika lalle wannan zai wahala a raba shi da ainihin siyasar duniya da ainihin amerika take gudanarwa wato shine na ainihin shiga ko tallafawa ko ɗaukar nauyin yaƙi tsakankanin isra'ila da kuma filistin wanda a shekara ta dubu biyu da ashirin da wato da goma sha shida amerika ta ba da dala biliyan uku da ɗigo takwas a matsayin gudumawa tare kuma da adadin wasu sojoji masu yawa zuwa ga ainihin ƙasar isra'ila domin yaƙar wato musulmai da kuma addinin musulunci lalle wannan laifi ne babba kuma dama su suna yin shirka ne da allahu tabaraka wa ta'ala to allahu tabaraka wa ta'ala kuma ba abin da ya tsana wanda ya wuce ainihin shirka lalle wannan yana daga cikin ababen da hannayensu suka gabatar kuma yana daga cikin abin da suke girba a yanzu ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin saƙo laifi zunubai musamman kuma ita shirka ɗin ba abin da yake haifar wa ɗan adam sai dai fishin Allahu tabaraka wa ta'ala tare da samun jarabawoyi manya-manya tun daga nan gidan duniya wannan baya gwada cewar iya ƙasar arna kawai Allah ta'ala zai iya kamawa da laifin da suka yi a'a hatta musulmai ma in suka yi saɓo lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai iya kama su da wannan saɓon in ya ga dama tun daga gidan duniya in ya ga dama kuma ya ajiye su ya gobe alƙiyama kuma ya azabtar da bayi ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu lalle yana faruwa a ƙasar wato America anashin kunnuwar wuta wacce take mai ƙarfin gaske wacce ake ce mata wutar daji amma yanzu an yi shiru da cewa wutar daji ta zamto wutar gari kawai saboda ta sabbaba mutuwar waɗansu adadi ɗan kaɗan daga cikinsu wannan yana daga cikin abin da allahu tabaraka wata'ala yake yi shine ya kunna musu bala'i da kuma musiba su kuma ba su mutu ba ya zamto suna gani har yanzu adadin da suka mutu 'yan kaɗan ne daga cikin wato su ainihin amirkawa ɗin amma dukiyoyi da suka mutu kuwa adadinsu ya wuce tunanin mai tunani an kashe wato ainihin an hallakar da dukiya mai yawan gaske wannan ababen da suka faru ya ku bayan Allah ga baki daya Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai karfi kuma shine mabuwayi kuma shine mai iko akan komai shi ya halicci komai da kowa kuma shine mai milkar kowa subhanahu wa ta'ala kowa da komai da ka gani nasa ne amma tare da haka suna hada shi da waninsa suna kuma ainihin wato saba masa kuma suna yin izgilanci dangane da addinin musulunci da kuma musulmai saboda haka wannan abin da ya faru sakamakon ayyukansu ne Allahu tabaraka wa ta'ala yace zalika bima zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid wannan azabar da kuke gani wato Allahu tabaraka wa ta'ala ya azabtar da mujrimai a gidan duniya da kuma a lahira to wannan sakamakon abin da hannayenku ya gabatar ne Allahu tabaraka wa ta'ala bayya zaluntar bayi ko da misalin ƙwayar zarra duk abin da ka gani ya faru to ba zalunci ne da gurin Allahu tabaraka wa ta'ala ba a'a wannan din adalci ne saboda su bayi din su suka yi haka a wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa da suka saba mana wato suka yi shirka Allahu tabaraka wa ta'ala ce sai muka dauki fansa ma'ana sai muka kama su muka dilmiyar da wasu daga cikin su Allahu tabaraka wa ta'ala yace muka sanya su dan su zamto wato ainihin misali da kuma ibra abin lura ga waɗanda suka biyo baya ya ku bayin Allah dauki wato wannan gobara da take faruwa a kasar America a matsayin wato izina mu kiyaye ayyukanmu mu lura da Allahu tabaraka wataala mu kiyaye abin da ya hana mu je wa abin da ya umarce mu subhanahu wataala Allahu tabaraka wataala ya faɗa cikin wata aya yake cewa shin su mutane ba sa gani ne kowace shekara muna jarraba su sau ɗaya ko sau biyu kowace shekara zai faru da su a sami fitina a sami bala'i a sami jarrabawoyi annahum yuftanuna fi kulli amin marratin aw marratan aw marratayn basa gani muna jarraba su sau daya ko sau biyu a kowace shekara ne kasar america ta yi shuhura a duniya tana ganin duk duniya ba wanda ya kai ta karfi ba wanda ya kai ta sanin wato kere-keren zamani ba wanda ya kai ta fada aji ba wanda ya kai ta sojoji da kuma makamai da duk abin da ake gadara da shi a gidan duniya amma tare da haka ba sa rabuwa da manya-manyan fitintunu da kuma manya-manyan jarrabawa musamman wanda yake faruwa a yanzu din tare da cewa suna da wannan kayan wato kashe wuta din amma duk da haka wutar ta ki mutuwa wannan kawai Allahu tabaraka wa ta'ala ya gwada musu cewa kokarin da suke yi na ainihin wulakanta addinin musulunci da kuma musulmai musamman kuma a yankin wato gabar ta tsakiya yankin wato Palestine to Allahu tabaraka wa ta'ala ya fi karfin su an ce a saman wato yankin inda wutar take akwai jirage sun kai kimanin dubu goma ko wani adadi mai yawa dai na ainihin jiragen da suke zubo da ruwa da kuma sinadarin kashe gobara amma tare da haka kuma wutar ta ƙi mutuwa tare da haka kuma ana samun wato ruruwar iska mai ƙarfi iskar kuma wacce take busar da guri kuma ta sake ɗaukar wuta ta kai ta zuwa ga wato mataki na gaba Allahu tabaraka wata'ala sai ya sanya iska ɗin ta zamto idan ta je guri sai abu ya ƙara bushewa mana ya sake zamtowa makamashi kenan domin idan wutar ta zo ta yi sauƙin kamawa tare da cewa suna da ainihin wato 'yan sanda 'yan wato na kwana-kwana wanda suke kashe wuta idan gobara ta faru amma wannan ya fi ƙarfinsu ga baki ɗaya abin ya wuce tunaninsu sai dai sake faɗakarwa suke yi wanda suke yanki na gaba su ƙara gudu su tafi su ƙara yin gaba kawai yana daga cikin wato abinda Allahu tabaraka wa ta'ala yake nuna wa bayi daga gidan duniya shine idan bayi Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu wa'azi ya tunasar da su ta hanyar malamai wanda suke jan hankula mutane suka ƙi gyarawa suka ƙi wato denawa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da ainihin wato azaba ya saukar musu da ainihin narko na narkarwa da kuma ainihin bajewa ya ku mu'mina ya ku bayin Allah lalle waɗannan kafirai ba sa ganin musulunci da kuma musulmai a bakin komai amma tare da haka Allahu tabaraka wa ta'ala zai rusa su ya ma fara rusa su wannan kuma shine yazo a cikin nusus da yawa na cikin shari'ar musulunci an samu wani hadisi daga Abdullah dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dujal zai sauko zai zo wato zai zai bayyana a wannan duniya yawancin waɗanda za su fita su je gurin shi dujal din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ne su kuma mata din nan zai zamto waccar ta fito waccar ta fito har ya zamto zaka samu namiji zai koma zuwa ga gida dan ya je ya tare matarsa ya koma gurin mahaifiyarsa dan ya tare ta kada ta fito ya koma gurin yarsa kada ta fito ya koma gurin yar uwarsa kada ta fito ya koma gurin yar uwar mahaifinsa kada ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa zaka ga wani ma ya je ya kama matarsa da mahaifiyarsa da ‘yar uwarsa da ‘yarsa ya ɗaure su a gida saboda kada su fito gurin dujjal domin su mata su suka fi kusanci da ainihin wato biyayya ga ainihin dujjal ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'an nan Allahu tabaraka wa ta'ala zai ɗora musulmi wato musulmai akan ainihin dujjal ɗin har ya zamto annabi isa alaihi salam ya zo ya kashe shi baya da haka kuma sai ya zamto an kashe mutanen da suke tare da dujjal ma'ana su kafiran duniya da kuma yahudawa da suke jin cewar su suka isa zai zamto za a yi ta karkashe su su ta guduwa ana bin su ana kashe su ya zamto dukiyoyinsu sun kare sun gudu sun bambar gidajensu har ya zamto annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa har ma ya zamto zaka gaba yahude ya gudu ya je karkashin bishiya ya je ya buya ko kuma ya gudu ya je wato karkashin dutse ko bayan dutse ya je ya buya sai ka ji bishiya din ko kuma dutsen ya ce ya kai musulmi zo nan idan musulmi ya zo ya wucewa ta gurin dutse ko bishiyar da take a bayanta akwai wato ainihin arne ba yahude sai dutsen ya ce ya kai musulmi zo nan ga wani ba yahudi a bayana zo ka kashe shi lalle wannan albishir ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allahu tabaraka wa ta'ala zai rusa su zai zamto kuma karfin da suke da shi za a wayi gari bashi da shi ba su da shi ga baki ɗaya ya ku bayin Allah a cikin wannan hatsari da ya faru da kuma yake kan faru a ƙasar Amerika yana tabbatar da cewa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai kuma ainihin wato labarai sun bayyana cewar wannan wuta ta faru ne kawai saboda ainihin wato yayi da kuma itatuwa da suka faru suka taru kawai a cikin daji karan fari aka kuma samu ruwan sama ya tattaro yayi da ainihin itace shikenan aka samu wata wayar wutar lantarki ta kama kamar yadda su suke faɗa kenan sa'an nan wutar sai ta tashi amma hakikanin me ya faru Allahu tabaraka wata'ala shi ya bar kansa sani Allahu tabaraka wata'ala mai iko ne wato ya sanya wutar ta ruruta kuma kama haka kurin ba tare da wani dalili ba domin su din sun taba Allahu tabaraka wa ta'ala sun yi shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala kullun suna yin izgilanci ga ainihin addinin musulunci da kuma musulmai ne yana daga cikin abinda ainihin wato kafafen yada labarai suke bayyanawa cewa a yanzu kuma dai a cikin wannan sati a wani yanki na ainihin kasar America din kuma ya faru ana samun wato mamakon ruwan ruwan sama wanda ya kai ga ainihin tayar da gari an samu garuruwan da ma ruwan ya kore su ya cinye waɗansu gidaje waɗansu kuma sun fita daga ainihin gidajensu lalle wannan yana nuna ƙarfi na Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma hikima ta Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma idan yayi niyyar kama wato ainihin bawa ba wanda ya isa ya kwace shi yanzu ya zamto wani gefen ana fama da ainihin wuta kenan wani gefe kuma ana fama da ainihin ruwa kenan to wannan kuma dukkanin su kishiyoyin juna ne kuma kowanne ɗaya daga ciki Allahu tabaraka wa ta'ala zai iya halakar da bayi da shi ko dai da wuta ɗin ko kuma da ruwa ɗin to waɗannan ababe guda biyu su ne suka haɗu a lokaci guda kuma a ƙasa guda wannan ƙasa kuma tana alfahari da ƙarfi da take da shi na soja da kuma ƙarfin dukiya kuma ita ce mai cewa a yi a duniya kamar yadda suke rayawa a cikin zukatansu amma Allahu tabaraka wa ta'ala shine mamallakin komai kowa da komai nasa ne kuma shine wanda yake da karfi subhanahu wataala ya ku bayin Allah ku tsoron Allahu tabaraka wataala lalle mu duba mu gani cewa kowa da irin laifinsa kowa ya duba kansa ya ga cewar ina yayi sakaci lalle idan Allahu tabaraka wataala fa yayi niyyar kama kowa to babu wanda ya isa ya kwace ka a gurin Allahu tabaraka wataala a gidan duniya ko kuma a gidan lahira idan kai laifin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tashi alkiyama duk wanda aka zo aka auna aikinsa sai zamto aikinsa bai kai Allah ta'ala ya masa rahama ya kai shi gidan aljanna ba to ƴan uwansa da abokansa da danginsa ba su da hanzari dangane da wannan ba abin da za su iya masa duk wanda ya samu alkhairi kawai ya gode Allahu tabaraka wa ta'ala duk wanda kuma ya sami wani alkhairi a cikin littafinsa na wato ayyukansa gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ya zargi kowa kawai ya zargi kansa da kansa ya ku bayin Allah kowa ya waiga ya gani cewa me yake aikatawa dan adam ya fi kowa sanin kansa da kansa sai wanda ya yi ka kuma shi ya fi ka sanin kanka da kanka babu wani face yana aikata abin da bai dace ba babu wani dan adam akan ƙasa face yana wato ainihin saba Allahu tabaraka wa ta'ala amma mafiya alkhairin bayin Allahu tabaraka wa ta'ala sune masu yawan tuba ya ku bayin Allah ku tuba ga Allahu tabaraka wa ta'ala ku kiyayi sako da ainihin laifuka musamman kuma ainihin wato shirka ita ce mafi munin al'amari ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka ɗaukaka addinin musulunci da kuma musulmai ya ubangiji ka taimaki musulmai a duk inda suke ya ubangiji ka kaskantar da kafirci da kuma kafirai a duk inda suke ya ubangiji ka iya mana mu ba za mu iya ba ya ubangiji ka ƙara wannan ƙasa ta mu albarka da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka bayar da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji marasa lafiya cikin al'umma musulma duk inda suke Allahu tabaraka wata'ala ka ba su lafiya kowa da matsalolinsa Allahu tabaraka wata'ala ka magance masa duk wanda yake da bukata mai kyau a gurinka ya ubangiji ka biya kowa bukatun na alkhairi ya ubangiji wannan gari ka kara masa zaman lafiya da kuma aminci da kuma albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله